إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمتنا شرندا هدو قوتا جماد الآخرة هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina 1441 wanda ya daidai da 18 ga watan biyu shekara ta 2020 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka na Ammar bin Yasir dake cikin Hausawar dan Fulani a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin Al-Halal wal Haram fil Islam wallafar Dr. ƙaradawi hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na biyu in an cire muƙaddima in kuma hadda muƙaddima darasi na uku kenan ko a darasin da ya gabata dai malam yayi mana bayani game da menene halal menene haram menene makaruhi ko alhalal huwa almubahu alladhi halat indahu uqdatul hadar ko halal shine abinda dukkan wani kulli na haramci shi ya warware a kansa wa adina shari'u fi fi'li sannan shari'a ta bada izini a aikata shi alharam huwa al'amru alladhi naha ash-shari'u an fi'lihi nahyan jazima wato haram kuma shine abinda shari'a ta yi hani ga barin aikata shi kuma hani yanke ta yanda bi haythu yata'arradu man khalafa an-nahya li 'uqubati allahi fil akhirah ta yadda duk wanda ya bujirar da kansa ya saba wannan hanin ya keta ya aikata shi zai cancanci uqubar Allah a lahira wa qad yata'arradu li uqubi li uqubatin shar'iyya fi dunya aidan kuma zai iya yiwuwa ma ai masa wata uqubar tun a nan duniya al makaruh makaruhi kuma shine ma na hashari wa an fi'lihi walakin lam yushaddid fi nahyi anhu ko wannan shine bambanci tsakanin haram da makaruhi bayan nan sai muka shiga babi na farko inda malam ya kawo mana ainihin wato mabadi'ul islam wato ka'idoji da ma'aunai na shari'ar musulunci fi sha'anil halal wal haram game da abin da ya shafi halal da haram inda ya kawo mana wasu ka'idoji guda goma sha ɗaya na farko al'asulu fil ibaha al'asulu fil ashiya al ibaha asalin komai halal ne sannan ya karanta mana ka'ida ta biyu haramci da halacci wannan haƙƙin Allah ne shi kadai sannan na uku ya gaya mana cewa haramta halal da kuma halatta haram wannan wato daidai suke da shirka sana abu na hudu wato haramci yana bin datti da kazanta da kuma cutarwa sana abu na biyar a cikin halal akwai abin da yake iya wadatar da mu ya gamsar da mu gabarin haram na shida kuma duk abin da zai kai mutum zuwa ga haram shi ma haram ne na bakwai kuma duk wasu dabarbaru da hikimomi da mutum zai yi don ya aikata haram to wannan dabarun su ma haram ne sannan na bakwai niyya kyakkyawa ba ta mai da haram ta zama halal sannan abu na tara kiyaye shubuha don tsoron fadawa cikin haram na goma haram haramci akan kowa babu wasu waɗanda su daban suke ba, ba haramci a kansu sannan abu na sha ɗaya wanda shine na ƙarshe shine larura takan halatta abin da allah ta'ala ya haramta to bayan nan malin ya ɗin mana wata ishin fuɗa game da ainihin wato al'amarin halar da haram ya gaya mana cewa kamar waninsa ne cikin al'amura wanda da yawa daga cikin mutane sun bata akan halar da haram kamar yadda aka samu wasu sun bata akan wasu al'amuran na yau da kullum ko al'amura na addini kuma wasu za ga sun bata batan ma mai nisa ci inda ya bamu misalin ɓangarori guda biyu ya bamu ainihin wato misalin barhamiya alhindiya wato brahmanism brahmanism ake kiransu wato brahmanism su ne barhamiya alhindiya asalinsu a indiya suke su ne waɗanda suke tsanantawa da kuma su da ainihin wato wato al-rahbaniya al-masihiyya ko al-rahbaniya al-masihiyya to waɗannan duk suna gefe guda ta ɓangaren abin da ya shafi bin dokoki ko kuma abin da suke ganin na daidai kuma sai suka yi tsanani suka tsaurara har suka haramta wa kansu wasu abubuwa da Allah ta'ala ya halatta wanda ya ba mu misali irin su su ne wanda wani lokaci har azabtar da kansu suke su taka wuta su sari kansu da makami da sauransu su haramta wa kansu abubuwa masu daɗi na halal su haramta wa kansu sanya wasu tufafi da Allah ta'ala ya halatta sannan a hannu guda kuma akwai da ake kira mazdak su kuma wato mazdakism ake kiransu su kuma mazdakism dinnan su kuma su kuma wani addini ne na iran asalinsa daga iran domin shi mazdak din sun ce wani sarki ne shi ma a can iran to akwai dogon tarihi ne na shi wannan asalin addinin da kuma founder din shi wannan mazdakism ake kiran wannan addinin mazdakism zuwa ga shi wannan sarkin mazdak an fahimta ko to shine wannan yace mana akwai mazdak su kuma addini ne wanda origin dinsa daga iran ne to su kuma su ne wa'anda su kuma kishiyoyin wa'ancan ne wa'ancan garin bin Allah har suka haramta wa kansu halal suka tsaurara wa kansu abinda Allah bai tsananta musu ba su kuma wannan mazdakism su kuma sai suka yi sako-sako suka lalace ta yadda duk ba ma sa bambance halar da haram komai yi suke sun ce komai ka je kai kawai ba wani abu wanda za a ce maka ban da shi da haka su ana kiran su al'ibahiyya al'ibahiyya komai ka je kai kawai ba wani zancen zina haram ce shan giya haram da yawa ya ka je kawai da abin da kake so kai to wannan duk mun yi shimfiɗa a kansu wanda za mu tashi akan wannan akan gabar wakanat ummatul arab ko qala al muallif rahimahullahu ta'ala wakanat ummatul arab fil jahiliya mala yake cewa hakika wato al'umman larabawa a lokacin jahiliya sun kasance matsalan wadihan su ma wani misali ne a fili a bayyane al ikhtilal maqayis at tahlil wal haram wato wajen gurbata ma'aunin halal da haram bin nisbati lil ashiya dan in an danganta da wasu abubuwa wal a'mal da ayyuka ma'ana in kana so ka gane wato mas'alar halal da haram din nan mutane da yawa sun fada akan ta to sai malai yace in ka dauki al'ummar larabawa kafin zuwan musulunci a jahiliya to wani misali ne mai fito maka da abin da malai yake so ya karantar da mu anan ta yanda su ma wata al'umma ce waɗanda suka gurbata maƙayis at-tahlil wal tahrim wato ma'auni da sikelin au suka lalata shi na wanda zaka gane haza halalun wa haza haramun bin nisbati lil ashiya in an danganta yanda suke suka lalata ma'aunin halal da haram dangane da abubuwa wal a'mal da ayyuka fastabahu shurbal kham wannan ne yasa suka haranta suka halatta shan giya wa akalar riba suka halatta cin riba a da'afan mudha'afa ninkin ba ninkin sun ce wato idan idan wato wato eh akwai wanda suke ganin riba in kadan ce ba komai shine wato adha'afan mudha'afa to su har ita sun halatta ka ci riba mai yawa mai wato ka ninka ka rubanya cin riba duk mutanen jahiliya sun halatta wa madaratun nisa da kuma ainihin wato cutar da mata cutar da mata wa adluhun ko wa adlihinna da kuma ware mata zamanto ba a damawa da su ba a sabba wata sabga ta addini wala ta rayuwa da ake tafiyar da wato ake ake tafiya da su a cikin ta da haka wannan yana daga cikin abin nan wa wa wa da ire-iren waɗannan misalan shine wa wa din nan da yake so ya nuna maka cewa banda sun halatta shan giya banda sun halatta cin riba banda cutar da mata da suke yi mutum ya binne yarsa da ranta kuma in mata girman ba ta da wata kima ko wata martaba sannan kuma da cire su daga cikin abin da ya shafi gogayya da kuma mu'amaloli waɗanda shari'a ba ta ce kar a yi da su ba an cire su a ciki wa aktharu min dhalik wa aktharu min dhalika anna shayatin al-ins wal jin zayyanu li kathirin minhum qatl auladihim wa aktharu min dhalika abinda ma yafi waɗannan abubuwan muni anna shayatin al-ins haqiqa shaydanun mutane wal jin da shaydanu daga bangaren aljanu zayyanu li kathirin minhum sun kawata wa da yawa daga cikin mutanen jahiliya qatla auladihim kashe yayayansu wa filzati akbadihim da kuma wani yanki na zuciyarsu domin da sanyin zuciya ne kuma wani yanki ne naka amma duk da haka aka ainihin wato shaidanin nan cikin mutane ko aljanu suka kawata wa mutanen jahiliya mutum ya haifi ɗansa ko ya haifi yarsa ta cikinsa yana santa wani yanki na zuciyarsa ko na hantarsa amma ya kashe ta fata'uhum kuma su mutanen jahiliya saboda ma'aunin da za su gane haza halalun wa haza haramun ya riga ya gurbata ya rikirkice don haka sai suka yi wa waɗancan shaidanu biyayya wajen halakar da ƴaƴayensu wa khalafu nawazi'al ubuwa fi sudurihim suka yi kokarin saba ka'idan nan ta nawazi'ul ubudiyya wato nawazi'ul ubudiyya shine wato ɗabi'ar tausayi ta iyaye fi sudurihim a cikin zukata da aka cire musu ita tunda wa idhal mawqudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bi ayumsikuhu ala hunin am yadsuhu fi turab Allah yace ala sa'a ma yahkumun da haka wannan wato ɗabi'a ta tausayin ɗa da ake sanyawa a cikin zuciyar uba to sai mutanen wato jahiliya suka rabu suka rasa wannan saboda waɗancan shaidanu na mutane ko na aljanu da suka ƙoƙarin gurɓata musu ma'aunin halar da haram kenan aka lalata wa mutane ma'aunin da za su gane halar da haram jahiliya fa suke koma in kuka rasa sikelin awon wannan halal ne a yi wannan haram ne a bashi ya zama to al'umma ta rikirkice ba ta iya tantance halar da haram da kuma shi kenan jahiliya za a sake koma irin ta baya kama ƙalallahu ta'ala kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce wa kazalika zayyana zayyana li kathirin min al-mushrikeena qatl auladihim shuraka'uhum liyurduhum wa liyalbisu alaihim dinahum Allah ta'ala ce wa kazalika kamar haka ne zayyana suka kawata likathirin minal mushrikin suka kawata wa dayawa daga cikin mushrikai qatl auladihim su dinga kashe yayayansu su waye suka kawata musu shuraka'uhum abokan tarayya su waɗanda suke hada su abokan tarayya ga Allah an fahimta shuraka sai ya zama shine fa'il din kenan wa kadhalika zayyana shuraka'uhum likathirin minal mushrikin qatl auladihim kamar haka ne da yawa daga cikin wato suka wato a shuraka abokanan tarayyan nan suka kawata wa da yawa daga cikin waɗanda suke shirka mushrikai su kashe ƴaƴayensu liyurduhum dan su halakar da su waliyalbisu alaihim dinahum kuma dan su hargitsa musu addininsu sun yi haka ne kawai dan su hargitsa musu addininsu da haka suka kawata musu mutum ya dinga jin ba laifi bane ya ma kyauta bin Allah yayi ya dinga jin ba sako yayi ba ya dauki ɗansa da rai ya kashe in ba kawatawa irin ta wa'incan shuraka ba ya mutum zai haifi ɗa kuma ya kashe shi amma an riga an kawata musu kan kallon duk wanda aka kawata masa haram ba kai kake ganin haram shi kawai yi yake yi yana kuma jin daɗi a kwanciyar hankali da nutsuwa da yake samu a cikin wannan suratul an'am wa qad salaka haula'i shuraka min sadanatil awsan wa ashbahihim masalika idda fi tazyin hadha al-qatl lil aba' malam yake cewa wa qad salaka haula'i shuraka hakika wa'ancan shuraka abokanan tarayya hakika sun shiga sun shigar min sadanatil awsan daga masu yiwa gumaka hidima din nan wa ashbahihim da makamantansu sun shiga masalika idda wato hanyoyi masu yawa fi tazyini hadal qatl wajen kawatawa mutanen jahiliya wannan kisan lil'aba wato fi tazyini hadal qatl wajen kawata wannan kisan lil'aba ga iyaye iyaye su dinga kashe 'ya'yansu to wa'annan sadana masu yiwa gumaka hidima a zuwa ce maka ai gunki ne ce ai kaza tunda su ake bauta kai ba jin magana gumakan kake ba amma ko wannan sadana din ko da yaushe su ne a gurin in ka zo kana da wata bukata ka gaya musu su za su je su gaya gunkin su suke jin yaren gumakan su kuma gumakan in su zo su ce to gunki ya ce ai kaza gunki ya ce kaza wannan su ne sadana to hakika wa'annan shuraka abokanan tarayyar sun shiga wato sun shiga mashiga ko hanyoyi da yawa daga cikin irin waɗannan sadanatul awthan wato masu yiwa gumaka hidima wa ashbahim da makamantansu fi tazyini hadal qatl wajen kawata wannan kisan lil aba ga iyaye ga daga cikin irin abin da suka yi fa minha daga cikin ittiqaul faqr alwaqi' aw almutawaqqi' daga cikin abin da suka kawata wa mutanen jahiliya su kyamaci har yaya kamar yadda yanzu mu ma aka zo aka shigo mana da wannan tunanin ka kyamaci tara yaya biyu uku sun ishe ka saboda school fees ɗinsu saboda ka ba su abinci mai kyau saboda matsalolin rayuwa ga kuma ƙasar tamu ga ba economy din is not well kaza kaza kaza da aka rage yayanka kawai biyu uku sun ishe ka kakka tara kanka in ma aka ganka daga ya guda sai a dinga ganin wani mahaukaci ne ka ya aka ka zauna ka dinga tara waɗannan yara ina fata an gane wannan yana daga cikin abin da mutanen jahiliyyar can aka dinga yi musu a ce ku dinga kashe 'ya'yan wanda za a iya barar da cikin sabar wanda kuma ya zo to a san dabarun da za a yi ciki shine sai aka wari yaya mata aka dinga binne su me yasa ittiqaul faqar saboda tsoron talauci alwaqi wanda yake wanda yake a ƙasa alwaqi ma'ana talaucin da ake cikin sa yanzu a ce kaiwa maga yanda kake ciki ba kamar yanda yanzu ake nuna sai ga wani mutum gashi akan keke ga matarsa a baya da goyo da ciki ga wata yar tasa nan abu nan duk suna tafiya a ƙasa akan keke guda ɗaya ga wani shi kuma ɗan gaye ya sha necktie da ya tsuke da da abin nan da belt da 'ya'yansa guda biyu kawai namiji ɗaya mace ɗaya ya je wajen tela za a auna su ma'ana wannan yana cikin nutsuwa shi kuma wancan dube shi da a hargitsi ba komai bane kuma ya jawo masa wannan hargitsar da da dagulan lissafi face kawai tara yara ne wannan yana daga cikin tunanin wayancan din a tsoratar da kai talaucin da ana cikinsa dama kamar halin da ake ciki yanzu ai kaga abu ana zuwa da tsarin iyali da waye da waye kaga mutane da sun karba har wanda bai taba zuwa aji ba yanzu zaka baya sanya in ko aka ce ga wata mace juya ce ba ta haihuwa ya ga ana ta rububunta an fahimta to kaga ittiqaqul faqrul waqi' kenan saboda tsoron talaucin da ake cikinsa yanzu awul mutawaqqi'i ko kuma wanda ake tunanin afkuwarsa a ce to ba ga yadda al'amura suka ga da yadda tattalin arzikin yake tangal-tangal yana rawa yanzu nan da 2000 ta ce ya kake tsammani abubuwan nan ba kana kallon yadda suke tafiya kaga almutawa almutawaqqa yake nan wanda ake tunanin faruwarsa to wannan yana daga cikin irin tazyin kawatawar da aka yi wa mutanen jahiliya suka dinga kashe 'ya'yansu daya wa minha daga cikin khashyatal ar tsoron abun kunya wal ihtiraz min da kuma taka tsantsan daga fadawa abun kunya din a ce to ka gani dai musamman halin da ake ciki yanzu ka haifi 'ya'yan ma su zama 'yan daba ai manzan Allah ba zai alfahari da 'yan daba to kaga kai ma kaga an jefa maka wani nau'i na mai tsoro ba ka ganin yara duk yara 'yan shekara 15 16 duk sun zama karuwai ka je sabon gari ka dinga ganin yara kanana ka je guri kaza kana ga ai ta tsoratar da kai irin wannan khashyatul ar kuma yana daga cikin abin da mutanen jahiliya suka dinga tsoratar da wato aka dinga tsoratar da su shine khashyatul ar tsoron abun abada abun kunya karka haifi ɗan kuma ya zo ya jawo magana ko ya wani abu da tarihin gidanku ko kuma martabar gidan za ta zubi idza kana al-mauludu bintan musamman idan wanda aka haifa din mace ce ce kaga yanzu nan in ta je ta yi ciki aka zo aka ce ta yi cikin shege ai kaga tarihin gidan ya zubi yanzu kai ma ina zaka sa kanka a ce yarka ta yi kaza ta yi kaza wa minha at-taqarrubu ila al-aliha daga ciki kuma akwai neman kusanci zuwa ga iyayen giji waɗannan gumakan binaharil aulad ta hanyar soke ko yanka ƴaƴan a ce to wannan gunkin da kake zuwa ka faɗi kai sujada a gaban sa fa yana son jini babban danka ake so ka yanka masa wannan yana daga cikin hanyoyin da aka dinga kawata mu sai ga mutun ya dauko ɗansa ko ya dauko ƴarsa wani lokaci an caba mata adowa ma yanka ta zai ko zuwa zai kawai turbude ta a cikin ƙasa kuna fahimtar karatun yana cikin abin da malai yake wato misalin da malai yake bayarwa wa taqdimihim qurbanan ilaiha da kuma gabatar ko wata kadimuhum da gabatar da su waɗannan yaran qurbanan a matsayin wata ibada ta neman kusanci ilaiha zuwa ga su waɗannan aliha iyayen gijin wa min al'ajab yana daga abin mamaki anna haula alladhina istahallu qatl auladahum dhabahan aw wa'dan abin mamaki hakika waɗannan da suke halatta kashe ƴaƴayensu dhabahan ta hanyar yankawa aw wa'dan ko ta hanyar binnewa haramu ala anfusihim a hannu guda fa sun haramta wa kansu kathiran min at-tayyibat da yawa daga cikin abubuwa na halal min harfin na'am kayan noma wa an'am da dabbobi kaga aka siko can an ce kar ai kisa sun an kawata musu sun yi nan kuma Allah ya halatta a ci naman akuya a ci naman sa a ci naman kaza su kuma sun haramta wa kansu to shine abun mamaki inji malam wa'yancan da suka halatta kashe 'ya'yansu ta hanyar yanka su ko ta hanyar binne su a hannu guda fa su ne kuma suka haramta wa kansu yawa daga cikin daɗaɗen abubuwan da Allah ta'ala ya halatta min harfin na ainihin wato kayan amfanin gona wa na'am da kuma ainihin dabbobin ni'ima wal a'jab abin da yafi ban mamaki annahum ja'alu hadha min ahkamid din sun sanya wannan haramtawa ma wai yana cikin hukunce hukuncen addini mutum ya kicin nama yana ganin ya bi Allah ya kashe ɗansa kuma ya bi Allah haka aka kawata musu me yasa gurbacewar ma'aunin gane halal da haram Allah ya sa kuna fahimtar mala wal a'jab abin da yafi ban mamaki annahum ja'alu hada sanya wannan abin da suka yi min ahkamid din wa yana cikin hukuncin hukuncin addini fa nasabuhu ila Allah har suke danganta shi ma zuwa ga Allah hukuman ta bangaren hukunci wa diyana da kuma bangaren addini suna ganin addini ma suke yi faradda Allahu alaihim hadhihi nisbati al-mubtara da haka Allah ta'ala sai ya mayar musu da martani akan wannan dangantawar da suke yi zuwa gare shi ta ƙarya su ce ai Allah ne ya ce ai haka wa qalu Allah ta'ala ya ce suka ce hadhihi an'am waɗannan dabbobin da kuke kallon su wa harfun da amfanin gona hijir haramun ne la ya ta'amuha ba mai cin su illa man nasha'u sai wanda muka ga dama bi za'amihim amma fa ariya wasu wa na'amun sannan ga wasu dabbobin hurrimat zuhuruha an haramta hawan su ba a hawa gadan bayan su ga doki ko kuma ga dabbar da ana hawa dan ka rage wa kanka tafiya ka dora mata kaya a ce ita kuma wannan dabbar an haramta hawanta ba Allah bane ya haramta kawai wayannan duk hanyoyin da aka bi kenan an haramta wa na'am da wasu dabbobi hurrimat zuhuruha wanda hawansu kuma shi ma ya haramta wa na'amun da kuma wasu dabbobin la yadhkuruna smallahi alaiha ba sa ambatan Allah in akan su iftira'an alai din saboda kirkira ga Allah kirawa Allah ƙarya a ce zaka je aikin haji kakka hawa dabba iri kaza domin a aikin hajjin za a je kaga akwai labbaik Allahumma labbaik akwai kaza to akwai dabbobin da ba a hawan su a ambaci Allah akan su akwai dabbobin da kwata kwata ma ba a hawan su akwai wanda in ba ambatan Allah zaka yi ba zaka hawo amma zaka yi zikiri ko ka ambaci Allah ba a hawa dai kenan akwai kuma wanda kwata kwata ba a hawa akwai kuma wanda ba a ci Allah madaukakin sarki yace iftira'an alai wannan duk kira ne da ƙarya ce da suka jingina ta zuwa ga Allah sai ya ji zihim Allah ta'ala ce zai saka musu bi ma kanu yaftaruna da abinda suka dinga kirkira na ƙarya suna jinginawa zuwa ga Allah wa qad bayyana alqur'anu dalalata haula alladhina ahallu ma yajibu an yuharram haqiqa alqur'ani yayi bayanin batan waɗannan mutane alladhina ahallu waɗanda suke halatta ma yajibu an yuharram abinda ya zama wajibi a haramta wa harramu kuma suka haramta ma yan bagi an yuhal abinda ya kamata a halatta kaga karatunmu na baya halattawa da haramtawa haƙƙin Allah ne shi kadai yanzu a ina Allah ta'ala ya waro wasu dabbobi ya cika raho bayan su a ina ne Allah madaukakin sarki ya waro wasu dabbobi ya cika a ci a ina ne Allah ta'ala ya waro wasu dabbobi ya ce in ana kansu ba ambatan Allah a ina ne Allah ta'ala ya waro wani nau'i na amfanin gona dankali ko rogo ko doya ko makani aka ce kar a ci to kagan ka kalli waɗannan abubuwan alƙur'ani ya yi bayani game da ɓatan waɗannan mutane waɗanda suke sanya halal a gurbin haram haram a gurbin halal faƙal ubangiji ta'ala ce ƙad khasirar lalzina ƙatalu auladahum safahan bi gairi ilm wa harramu ma razaqahumullahu ibtira'an 'ala Allah qad dallu wa ma kanu muhtadin Allah ta'ala ya ce qad khasira alladhina qatalu auladahum tabbas waɗannan da suka karkashe ‘ya'yansu ko suka kashe ‘ya'yansu safahan sabida wauta bigairi ilmin ba tare da wani ilimi ba sun taɓe sun yi asara Allah ta'ala ya jingina musu hasara domin sun kashe ‘ya'yansu bisa wauta da jagilci bigairi ilmin wa harramu kuma sun haramta mara zakahumullah abinda Allah ya azurta su ibtira'an alallah sabida ƙarya ga Allah qaddallu Allah ta'ala ce tabbas dallu sun bata wa ma kanu muhtadina basu kasance shiryayyu ba menene asarar da suka yi menene batan da suka yi menene basu kasance shirye sauka da kan shirya saboda sun halatta haram sun haramta halal mafhum ja'al islam musulunci yazo fa wajada hadha ad-dalal yazo ya tarar da mutanen jahiliya ana cikin wannan an sha wato giyar jahilci an yi tatil musulunci ya zo fawaje da hazar dalal ya tarar da wannan irin bata walin hiraf da wannan irin karkacewa da zaudewa daga kan tafarki fit tahrim game da abin da ya shafi haramtawa wa tahlil da halattawa fa kana awwala ma sana'ahu sai ya zama farkon abin da musulunci ya fara li islahi hadha al janib al khatir domin ya gyara da kuma daidaita wannan bangare mai matukar hadari min at tashri'i na shari'a an wada a jumlatan min al-mabadi'it tashri'iyya farkon abinda musulunci ya sai ya fara ajiye wato wasu ka'idoji na shar'antawa wanda sai akan wannan ka'idojin ake shar'anta halal din ko ake hukunta haram din ja'ala harrakaiz sai ubangiji ya sanya waɗannan wato mabadi' din waɗannan ka'idojin su zama arrakaiz wasu tubala shine rakaiz an fahimta su zama tubala allati ya kumo alaiha amrul halal wal haram wanda a kansu za a gina al'amarin halal da haram musulunci da ya zo ya hangi ana cikin wannan fagamniya ana cikin wannan tambele halal ɗin an mai da ita haram haram ɗin an mai da ita halal kuma mutane suna ta tafiya akan haka suna majin cewa shine abin da Allah yake so to farko da musulunci ya zo sai ya ajiye wata ƙa'ida a wannan bangare mai matukar hadari na halar da haram sai aje wata ka'ida da wasu tubala da a kansu za a gina al'amarin halar da haram faraddal umura ila nisabiha sai ya maida ainihin al'amura zuwa ga ainihin wato abin nan wato sansaninsu sai ya maida al'amura zuwa ga sansani aka maida komai ya koma sansani an fahimta shine nisab base kenan base ba sansani kenan ba to sai aka ce a mai da al'amura gaba ɗaya maimakon kowa ya ja wannan ya fusga wannan ya ja da an ta al'amura sai aka ce da a tattare su a mai da su bes ɗinsu a kai su can wa ƙaman mawazin alƙis sannan ubangiji ta'ala ya tsayar da wani sikelin awo na adalci wa adala adala ya sake dawo da daidaito wattawazun da kuma wato ma'auni fi ma yuhil wa ma yuharrim cikin abinda yuhillu yake halatta wa ma yuharrim da abinda kuma mutum wato yuhillu cikin abinda mutum zai iya halatta shi aw wa ma yuharrim da kuma abinda mutum zai haramta wa bidhalika kanat ummatul islam da wannan ne al'umman musulmi ta kasance bainad dalalain ta zamanto tsakanin bata guda biyu wal munharifain kuma tsakanin wasu karkatattu guda biyu yaminin wa shimalan dama da hagu sai suka zamanto musulunci ya zo a tsakiyar waɗannan kun tuna a can akwai barhamanism akwai kuma mazda mazdakism ko kaga wayancan akwai bangaren dama wanda su suka tafi wajen ma kokarin su tsananta su rike su ga cewa sun je hakka tukati din sai suka haramta wa kansu suka dinga azabtar da kansu sai kuma nan wato abin nan marka abin nan mazdakism su kuma sai suka tafi akan halatta komai to shine sai Allah ta'ala ya sanya al'umman musulmi sai ta zama tsakanin wancan batan wa'anda su kuma suka tsananta wa kansu abinda Allah ya haramta ma suka abinda Allah ya halatta suka haramta sannan tsakanin kuma wa'annan wa'anda har suka halatta abinda Allah ta'ala ya haramta su wa'ancan suka haramta abinda Allah ya halatta su kuma wa'annan suka halatta abinda Allah ya haramta to al'umman musulmi sai ta zamanto a tsakiya wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata ummatan wasata ta zama al'umma tsakatsaki ita ba ta cikin wa'yancan akasal yamin ɗin sannan ba sa cikin wannan akasar shimal karatun da muka yi satin da ya wuce na fatan gani kama wasafa Allahu kamar yadda Allah ya sufanta al'umman musulmi allazi ja'alaha wanda ubangiji ya sanya ta khaira ummatin fiyayyar al'umma ukhrijat lin-nas da aka fitar da ita dan mutane to cikin ƙa'idojin da muka karanta guda goma sha ɗaya akwai ƙa'ida ta farko al'asul fil ashiya al'ibaha to kanta za mu dawo yanzu abu na farko cikin ƙa'idojin can guda goma sha ɗaya da malam ya bamu akwai ƙa'ida ta farko al'asul fil ashiya'i al'ibaha asalin komai halal ne wannan shi ne asali asalin komai halal sai wanda shari'a ta ce maka haram كان أول مبدأ مبدأ قرره الإسلام فرقون أصل ده مسلم يتبتر أن الأصل شيني حقيقة أصلي fi ma khalaqa Allah cikin dukkan abin da Allah ya halitta min ashiya na abubuwa wa manafi'a da abubuwan amfani huwal hillu wal ibaha shine halacci wannan farkon abin da musulunci asalin abin da ya fara tabbatarwa shine ya mayar da duk abin da Allah ta'ala ya halitta na komai da ka sani da abubuwa masu amfani duk da Allah ya halicce su asalin su halacci halal in dai abin Allah ne ya halicce shi kuma yana da amfani to asalinsa halal ne wala harama illa ma warada nassun sahihun sarihun min ash-shari'i bi tahrimi malai ce wala harama babu haramci illa ma warada nassun sai abinda nassi yazo a kansa sahihun nassun kuma ingantacce sarihun qarara min ash-shari'i daga shari'a bi tahrimihi da haramcinsa asalin komai halal ne sai abinda nassi ingantacce karara ya zo ce haram shi sa ba ma a cewa ina jin haram ne ba wani ina jin sai dai a samu tabbas hakika ga hujja tamfar rana lokacin azahar ingantacciya kuma da ta ce abu kaza haram ne to sai gaba ɗaya mu ɗunguma mu tafi akan haramcinsa fa'in lam yakun fa'in lam yakunin nassu sahihan idan nassi ba ingantacce ba ne ka ba'adil ahadithu da'ifa kaman sai aka ce abu kaza haram ne ka ce me hujja sai aka kawo wani hadisi da'ifi ko aw lam yakun sarihan ko kuma a'a an kawo nassin ingantacce amma ba karara ba fi dilalati ala al-hurma wajen kafa hujja da shi akan haramcin baƙi al'amuru ala asalin ibaha al'amarin zai zauna a kan asalinsa na halacci ka duba da Allah ka Allah ya sa kuna fahimta kamar yadda nake ɗan fahimta karatun nan kun gane ko ma'ana in ka duba an gaya mana ƙa'idar shi ne annal asalafil ashiya al'ibaha asalin komai halal ne sai abinda nassi ya zo kuma nassin sahihi domin akwai nassin da ba sahihi ba shi yasa malai yasa ma wannan sharadin sannan bayan ya zama nassin sahihi ne kuma ya zama karara domin akwai nassin da za ka ganshi nassin ne sahihin ne amma ba karara ba akwai ihtimali a ciki zai iya yiwa zai iya daukan wannan ma'anar zai iya daukan wannan ma'anar ihtimal kenan akwai mai ihtimali an fahimta to sai ba a kafa hujja da abu kaza haram ne sai an samu nassi daya kuma nassin sahihi biyu kuma sannan karara sarihi idan ba nassin dama kaga wannan mutum ne kawai yazo ya same ka ke taimaka wata shafa labari shi ne yake taimata su me dalili me nassi ba nassi in ba nassi kaga ma ba ba wata magana ka ce ni kam na rike asali ina kan asali na dauka ma wani nassi ka rungumo ka zo ka sauke ni da kan asali a ni ban na kan asali ko kuma a sai ya rungumo din yace yana da nassi ana zuwa ana zube shi a ma'auni na malamai sai aka nassin rubabbe ne ya kawo wani hadisi da malaman hadisi duk sun rauna hadisi sun ce hadisi ne da'ifi ba a kafa hujja da shi sai ka ce ash nemo dai sahihi amma na yi ba a kafa hujja wajen rushe asali sai da nassi sahihi sai kuma gashi ya rungumo nassin sahihi amma kuma nassin ba karara ba ne sai ka ce eh wannan nassin naka nassi ne kuma gashi gaskiya sahihi ne amma ko wannan nassin naka ba sarihi bane ba karara bane da aka har yanzu ina nan akan asali na kun gane wannan kaidar wa qad istadalla ulama ul islam hakika malaman musulunci sun kafa dalili hujja ala anna al asla fil ashiya akan cewa asalin komai wal manafi' da abubuwan amfani al ibaha halacci bi ayatil qur'ani al wadiha sun kuma kafa hujja ne da ayoyin alkur'ani kaga shine wa qad istadalla ulama'ul islam bi ayatil qur'ani alwadhiha ala anna al-asla fil ashiya wal manafi'a al-ibaha malaman musulunci sun kafa hujja da ayoyin alkur'ani karara da ke nuni akan cewa asalin komai da abubuwan amfani halal ne min mithli qawlihi ta'ala kaman misalin fadin Allah ta'ala huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an huwa shi Allah madaukakin sarki alladhi khalaqa lakum shine wanda ya halitta dan ku ma fil ardi jami'a abin duk da ke ban kasa gaba daya Allah ya ce ya halitta dan ku wannan za ka iya kankame wannan ka ce to ashe duk abin da Allah ya halitta dan mu ya halitta to tun da ya halicce shi dan mu ashe ya halatta ke rike wannan ayar wajen ka'idar da muka kafa mata cewa asalin komai halal ne ga aya ta biyu wannan aya tana cikin suratul baqara aya ta biyu kuma tana cikin luqman Allah ta'ala ya ce wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min wasakhara lakum Allah ta'ala ce ya hore muku ma fis samawati abinda ke cikin sammai wa ma fil ardi da duk abinda ke cikin ƙasa jami'an gaba ɗaya minhu daga gare shi kaga an hore mana ke bisa sai ga mutum da katansa mutum biyu sun sun taskhir kenan sakharawa kenan ba a ganin za yi da sallar layya mutum biyu za a gansu ma yanzu in sannan gaba da gaba za su yi in banda taskhir horewa da Allah ta'ala ya sun isa su kamo shi shine sakhara din kaga wani abu mai ban abu nan ko kuma haga jirgi an masa an loda man kaya wajen wata shida ana loda man kaya kuma za a sauke wata shida amma wani mutum dan tsakurkuri shi yake ta sarrafa shi a cikin ruwa in ba taskhiri daga Allah ba ya za a yi haka ta yi to Allah ta'ala ce ya hore duk abin da ke sama da abin da ke ƙasa gaba ɗaya ya hore shi gare mu suratul jafiya kenan wannan ko eh wannan ta uku ita ce suratul luqman Allah ta'ala ce alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina Allah ta'ala ce alam tarau ba ku sani ba ba ku da ilimi ba ku san ba ku gano ba ba ku san cewa anna Allah haqiqa Allah sakhkhara lakum ya hore muku ma fi samawati duk abin da ke cikin samai wa ma fil ardi ya hore muku da abin da ke cikin ƙasa wa asbagha alaikum ni'amahu ya cika muku ni'imarsa zahiratan ta fili wa batina da ta boye aka duk waɗannan abubuwan Allah ta'ala ya halicce su ne ya hore su gare mu dan mu more su mu amfane su shi yasa waɗannan ayoyi suna magana akan asalin komai halal wa ma kana Allah subhanahu li yukhlika hadhihi al-ashya' ubangiji ba zai kasance ya halicci waɗannan abubuwa ba wa yusakhkharaha lil insan kuma ya hore su ga mutum wa yamunna alaihi biha kuma ya goranta wa mutum akan waɗannan abubuwan da ya halitta gare shi na ni'ima thumma yuharrimuhu minha sannan ya haramta masa minha daga waɗannan abubuwan bi taharimiha ta hanyar haramta wa shi mutum alaihi akan wannan abubuwan kaifa wa qad khalaqaha lahu ya ubangiji zai haka bayan ya halicci waɗannan abubuwan lahu dan shi wa sakhara halahu ya hore waɗannan abubuwan dan shi wa an'ama biha alaihi kuma yayi masa ni'ima da waɗannan abubuwan dan shi wa inna ma harrama juz'iyatin minha sani dai ubangiji yana haramta wasu wani yanki ne minha daga waɗannan abubuwan da ya halatta wa ainihin wato mutum li sababin saboda wani dalili wa hikimatin saboda wata hikima sanadhkuruha ba'du daga baya zamu insha Allah nan gaba zamu gaya maka daga cikin hikimomin da ke sa Allah ya haramta wasu abubuwa daga cikin ainihin wato sabubba dalilan da ke sa Allah ta'ala ya haramta wasu abubuwa amma Allah ba zai halicci waɗannan halittu ya ce ya halicce su dan mu kuma ya ce ya haramta mana to in har ya haramta mana me hikimar ya halitta dan mu an fahimta sai dai yakan haramta a cikin abubuwan gaba ɗaya cikin dubu sai Allah ya waru guda biyu ko uku ya ce banda su kuma abin da yasa ya ce banda su akwai hikima akwai dalili kamar yadda aka cewa annabi Adam ya ci duk abin da yake so a cikin aljanna da shi da matarsa aka ce kasu ci wata itaciya akwai hikima ta fatan gani wa min huna daqat da'iratul muharramat fi shari'atul islamiyya fi shari'atul islami daiqan shadida wa min huna malam yace kai mai karatu anan ne zaka gane ko anan ne daqad da'iratul muharramat da'irar abubuwan da aka haramta fi shari'atul islamiyya wato a shari'ar musulunci suka kuntata daiqan shadidan kuntata mai tsanani ashe abubuwan da aka haramtawa ba su da yawa an kuntace su an takure su zaka lissafa abubuwa guda 100 wanda an halatta su amma da wuya ka iya kawo guda goma ko ashirin wayan da aka haramta kaga anan ne za ga yanda musulunci daqad da'iratul muharramat fi shari'atul islamiyya lalle da'ira wato kuri da kewayen abubuwan da aka haramta a shari'ar musulunci sun takure kurin ya takure ya matse daikan shadidan kuma takurewa da kuntacewa mai tsanani a hannu guda kuma wattasa'ad da'iratul halal ittisa'an baligha a hannu guda kuma ka duba yanda da'ira da kewayen halal shi kuma yayi fadi fadi mai kaiwa matuƙa bangaren halal aka buɗa shi kaza halal ne kaza halal ne kaza aka buɗe da'irar halal din tayi fadi fadin da iya ganin idanka amma aka takure aka tsuke da'irar haram kuma tsukewa mai tsanani mai kunci don ka gane cewa ashe abubuwa da kake kallo shedan ne yake nuna maka abubuwan da aka haramta suna da yawa sai ka dinga jin to an hana ka saki an ka matsa nan haram in ka matsa nan a'a za ka ga kayi juyi kayi juyi kayi juyi kila sai ka kusa kaiwa karshe a ci a banda nan gurin amma duk a juyin da kai a cikin halaka kake ta kewaya sai da ka kusa juyowa inda kake sai a ci a tsaya ban karka kara sunan gurin amma sai shaidan ya nuna maka inda aka ce kaka ƙara su dinnan an takura ma tare da cewa fatun da za a cikin abin nan kake ta yawo kai mai ci juya gara da juya wani guri ne kawai da aka zo kuma inda za ka sake komawa da baya ka ka sake sakewa ka sake juya ina ba ta gane ذلك أن النصوص الصحيحة الصريحة التي جاءت بالتحريم قليلة جدا ما لك ذلك أبن ليس أكا قيامك حكا أن النصوص الصحيحة حقيقة نصوصي ingantattu as-sariha waɗanda hujjoji ne ƙarara allati ja'at bit tahrim waɗanda suka zo da bayanin kaza haram ne kaza haram ne qalilatun jiddan ɗan kaɗan ne ƙware da gaske in aka ce tattaro ayoyin haramci da hadisan da suka haramta abubuwa za ga su ne ɗan kaɗan sosai akan ayoyin halacci da hadisai wa ma lam yaji' nassun bihillihi aw hurmihi fa huwa baqin ala aslil ibaha sannan ba ma sai ka tafi neman ayoyi ko hadisai ba duk abinda aya ko hadisi ingantacce karara bai yi bayanin haramcinsa ba to halal ne na fatan gane shine wa ma lam yaji bihi nassun duk abinda nassi bai zo ba bihillihi da bayanin halaccinsa au hurmihi ko bayanin haramcinsa fa huwa baqin ala aslil ibaha ya koma yana nan a asalin halaccinsa da aka yi kullum abinda za ka dinga laluba ina ne inda aka ce haram kawai ka gane iya nan aka ce haram to ragowar ba sai ka nemo da ayoyi ba halan ne kawai kuna gane karatun nan to wa fi da'iratul afuwul ilahi kawai ka ta kewaya waka a cikin da'irar rangwame da afuwar ubangiji na ba ta gane yawwa kawai shi ken an ce kakkasha giya da duk nau'in kayan maye duk abin da zai kawar da tunani ya taba hankali kakkasha to duk wanda ba wannan baka sha shine mafhumul mukalafa din duk wanda ba wannan baka sha wa fi hadha warad al hadith akan wannan ne hadisi yazo ma ahallallahu fi kitabihi fa huwa halalun wa ma harrama fa huwa haramun وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافية فإن الله لم يكن لينسى شيئا وتلا وما كان ربك نسيا akan wannan hadisi yazo cewa ma ahallallahu fi kitabi duk abinda Allah ya halatta a cikin littafin sa fa huwa halalun shine halal wa ma harrama fa huwa haramun abinda ya haramta shine haram wa ma sakata anhu abinda ubangiji bai yi magana a kansa ba bai ce halal bane bai ce haram ba fa huwa afun an yi maka afuwa wannan afuwa ce rangwame ne kawai kaje kai kayanka faqbalu min Allah afiyatahu ku karbi saukin ku karbi sauki daga wajen Allah ku karbi rangwame daga Allah fa inna Allah lam yakul liyansa shay'an domin ubangiji da dai ba zai manta wani abu ba abinda ubangiji kanka ce to ai ga wani abu an ce halal ne ga wani abu haram shi kuma ga wani abu a tsakiya shi ba ce halal ba ba ce haram maka dauka ubangiji ya manta sai wata la ya karanta fadin Allah ta'ala wa ma kana rabbuka nasiya ubangijinka baya mantuwa wannan hadisin Bazzar ya ruwaito cikin musnad dinsa ya ce isnaduhu isnadun salih wadara kudini fi zaka dara kudini shi ma ya kawo wannan hadithin a cikin babun zaka wal hakim bit tafsir imam al hakim ya kawo cikin at tafsir wa sahahahu ya kuma inganta shi wa wafaqahu az-zahabi wa qala al haythami fil majma' wato majma'u zawaid imam wato hafizul haythami shi ma yace rijaluhu thiqat wa sahahahu as-suyuti fil jami' as-saghir sannan hafizu as-suyuti shi ma ya inganta hadisin yace sahihi ne a cikin littafin sa jami' as-saghir wal albani fi fi silsilati sahiha haka Sheikh Nasiruddin al-Albani yace wannan hadisi sahihi ne ya inganta shi a cikin silsilatul ahadithu sahiha wa hassanahu ya kuma hassana hadisin fi gayatul maram a cikin ta'liqin da yawa wannan littafin gayatul maram an abin darda hadisi ne da aka rawaito shi daga abin darda Allah ya kara masa yadda wa an salman al wa an salman al farisi an karbo daga salman al farisi su'ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam salman al farisi yace an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an saman game da wato kitse wal jubun da abin nan to jubun cikui kenan cikuiwa jubun mai jubun wa? kulubutu to shi ne jubun kasan kulubutu kuwa jubun na'am na'am me cikui aljubun ko? to kaga shi ma nau'i ne na abin nan da aka na mai da aka aka busar da shi kenan ko haka jamit kenan wanda aka sandarar da shi yayi to zai iya karba wannan jubun kenan wal walfira da kuma fata wadda aka jeme ta irin fatar zomo abubuwa masu gashi gashi nan mai laushi aka gyara ta aka jeme ta ita ce fira an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da waɗannan abubuwan kitse da cikui da kuma fata faƙal sai ce alhalalu ma a hallallahu fi kitabi wal haram ma harrama fi kitabi wa ma sakata anhu fa huwa mimma afalakum ana tambayar annabi me hukuncin halaccin as-saman kitse da cikui da fata sai ya ce musu alhalal halal ma a hallallahu fi kitabi ita ce abadda Allah ya wato abin didda Allah ya halatta a cikin littafinsa wal haram ma harrama Allah fi kitabi haram ita ce abinda Allah ta'ala ya haramta a cikin littafinsa wa ma sakata anhu abinda ubangiji bai ce halal bane ko haram fa huwa mimma afalakum yana daga cikin abinda Allah ya yafe muku ya muku afu akai an fahimta wannan hadisin Tirmidhi ya kawo shi cikin Al-Libas Ibn Majah da Hakim da Surwatu wa Sahahu kilahuma fil athima dukkan su sun kawo shi a cikin Kitabul Athima sannan Asyuti shi ma ya inganta shi a cikin Jami'u Sagir sannan hassanahu al-albani fi sahihi tirmidhi wa ghayru wa da'afahu fi gayat al-maram wa dhahaba al-bukhari wa tirmidhi ila annahu mawqufun min qawli salman kama fi ila al-tirmidhi al-kabir an bayyanta da haka albani a cikin sahihu tirmidhi ya ce hadisi ne hasan amma kuma a cikin gayat al-maram ya ce hadisi ne da'ifi imam al-bukhari da imam tirmidhi su kuma sun tafi akan cewa wannan hadisin mawqufi ne zuwa ga salman al-farisi an fahimta kamar yadda ya zo cikin ilal na turmidi al-kabir da aka hadithin mawkufi ne zuwa ga ainihin wato abin nan tutun da kaga wancan na baya inganta duk ma'anar su da falam yansha alaihi salatu wassalam an yujiba as-sa'ilina an hadhihi al-juz'iyyat kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai shiga ba da amsa amsa wa masu wannan tambayoyin ba game da waɗannan wato abubuwa waɗanda suke juz'iyyat ne wato wani wasu bangarori ne an fahimta kaga wannan juz'iyat ne yanzu ka zo kan kana ta malan kaza ya halatta kaza ma ya halatta kaza zaka dade zaka wahalar da malamin shi ma shi yasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi kaida abinda Allah ya haramta a cikin littafin sa shine haram abinda ya halatta shine halal wanda baya ba a halatta ba ba a haramta ba wannan yana cikin abinda aka yi muku afuwa kaga shikenan kawai kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai shiga bayani wajen amsa wa as-sa'ilin masu tambayan nan an hadhihi al-juz'iyat game da waɗannan juz'iyat din waɗanda suke wani yanki ne daga cikin abubuwa masu yawa bal ahala ahalahum ala qa'ida barma ya dawo da su shine ahalahum ya dawo da su ala qa'idatin akan qa'idan nan ta al-halalu ma ahallallahu wal haram ma harrama Allah yarji'una ilaiha ya dawo da su kan qa'idar da su koma zuwa gare ta fi ma'arifatul halal wal haram wajen kokarin gane halal da haram wa yakfi an ya'rifu ma harrama Allah wannan ka'idar sai ta wadatar da su wajen gane abin da Allah ya haramta fa yakun sai ya kasance kullu ma adahu halalan tayyiba duk abin da ba wannan ba halal ne tsarkakakke na fatan gane to an ce lokaci yayi insha Allah sai mu tsaya akan wannan hadithin shi ma ko a bari mu karanta hadithin sai mu tsaya akan abin wa qala sallallahu alaihi wasallam duk ma'ana hadisan ɗaya ne inna Allah farada al-fara'id fala tudayyi'uha wannan hadithin yana cikin arba'un an-nawawi Allah ya farlanta wasu abubuwa farillai ne fala tudayyi'uha kar ku yi wasa kar ku tozarta su wa hadda hududan wa hadda hududan ubangiji ya iyakance wasu iyakoki fala ta'taduha kar ku ketare waɗannan iyakan tilka hududullahi fala ta'taduha wa harrama ashiya ubangiji ta'ala ya haramta wasu abubuwa ya ce kaza haram ne kaza haram ne falatan tahikuha kar ku kutsa cikin su wa sakata an ashiya yayi shiru game da hukuncin wasu abubuwan rahmatan bikum dan rahama gare ku ghayra nisyan ba mantawa yayi ba falata ba haku an hakar ku shiga bincike kansu wannan hadisin shi ma tabarani a cikin al-kabir ya rawaito shi da addara qutni fi ar-rida da al-hakim fi al-atima wa sa'ahu wa sakata anhu adh-dhahabi wal bayhaqi fi adh-dhahaya wa qala hadha mawqufun qala addara qutni fi al-ilal al-ashbah bis-sawab marfu'an wa hasanahu an-nawawi fi riyad as-salihin wa awradahu al-busiri fi al-ittihab wa qala hadha isnadun sahihun wa da'afahu al-albani fi gayat al-maram وحسنه لغيره في شرح العقيدة الطهوية عن أبي ثعلبة الخشني حديث أبي ثعلبة الخشني وعند حديثي ne wanda akwai rauni cikin isnadin sa kamar yanda wasu malaman suka tafa kai in ka koma can na 40 hadisin ma an ka dauko sharhin da abin nan ibnu rajab al-hanbali ya yayi masa shi ma za ka cikin abin da ya kawo na maganganun malamai hadisin bai inganta ba amma dai hadisin farko kun ga mun ya inganta kuma duk ma'anar su ɗaya da wannan abinda Allah ta'ala ya halatta shine halal abinda ya haramta shine haram abinda ya shiru akan sa shi ma ya shiga babin halal yana kan asali insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk insha Allah to ina jira kiran sallah sai mu amsa